الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama don ci gaba da wannan karatu na kitabun tauhid a darasinmu na goma sha takwas a yau yau shi ne darasi na goma sha takwas sannan kuma babin ma na goma sha takwas za mu tashi babu kaulin lahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt babin fadin Allah madawakin sarki ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ahbabta ba za ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah hadi mai yasha ubangiji ne zai shirya da wanda yake so duk annabawan Allah na duniya in suka taru suka ce ga wani shi suna so ya shirya odan ubangiji bai nufi shiryansa ba zai shirya ba idan Allah ya nufi shiryansa da duk duniya za a hadu kuma wanda zai hana shi ya shiga shiryan nan so da ka shirya ta ubangiji ne a karkashin wannan darasin daga wannan masallaci na al'afa cikin garin Gombe za mu isar da saƙo guda biyu don darasin ya fito da kyau saƙon nan guda biyu na ɗaya shirya ta kasu kashi biyu shirya ta kasu kashi biyu akwai abin da ake ce mata hidayatu addilala hidayatu dilalati wa irshad wannan ta farko kenan akwai kuma hidayatu tawfiq shirya ta kasu kashi biyu akwai shirya ta ɗora mutum akan hanya shiriyar nuna wa mutum hanya wannan annabi muhammad salasar ya mallake ta malamai sun mallake ta dama aikin annabawa ne shine shiryar mutum zuwa ga kan hanya ɗin ka nuna masa hanyar shi yasa Allah da yake faɗa game da annabi muhammad salasar ya ce wa innaka ai kai annabi muhammadu la tahadi wallahi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya kaga Allah sai da ya rantsi ya ce annabi na shiryarwa akan hanya madaidaiciya wace irin shiryarwa shine shirwan dora hanya duk mun ga wasu sukan annabi ya ku mutane ku bi kaza in ka bi nan akwai bata in ka bi nan akwai shiriya wannan shine aikin annabi Muhammad shi yasa Allah ya rantsi ya ce yana aiki yana kuma shiryarwa malamai ma suna aiki malamai ma suna shiryarwa din shi yasa Allah da yazo sai ya nuna hanyar guda biyu ne inna hadainahu sabila imma shakiran wa inna wa imma kafura lalle mu Allah mun nuna wa annabawan mu hanyoyin shari'a da bata kuma sun nuna muku in kaga dama ka binan in kaga dama ka binan to amma a dace a bi hanyar shari'an kuma wannan kuma na Allah ne shine ayar da take gaban mu walakin Allah in wa in fa in wa innaka la innaka la tahdi man ahbabta kai annabi baka shiryar da wanda yake kake so shiryarwa ta dacewa walakin Allah ya dimai yasha Allah ne yake shiryarwa shiryarwa ta dacewan bin hanyar da daidai ina ga bayanin sun fito ko shiriya ta kasu kashi biyu akwai shiriya ta dacewa mutum ya zama na kirki wannan Allah ne kadai yake yi akwai shiriya na dora mutane akan hanya wannan kuma da annabawa da malamai da mutanen kirki da shugabanni duk abin da suke ganin alkhairi za su iya cewa ga inda ake ga abin hanyar tsira ga wajen karantarwa ga wajen kaza sun fito duk inda ka ji an kore shirya wa mutane tana nufin shiryan dacewa in ku shiryan dacewa yana hannun annabawa wani annabi ne zai bari dan uwansa guda da ya shiga ya shiga ba musulmi ba amma mun samu annabawa da yawa wasu annabawa mahaifansu ba musulmi ba wasu annabawa matansu ba musulmi ba wani annabi ɗansa ba musulmi ba ɗan da ka aifa na cikinka ba musulmi ba kenan shiryarwa shiryarwan dacewa ba na annabawa ba ne shi yasa annabi nuhu alaihi salam yake cewa ya bunay yarkab ma'ana wala takum ma'al kafirin ko dana zo ka haukar ka zama dan yace qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma ya baba ku shiga kwalakwalan ku ni zan hau dogon dutse zai tsare ni daga wannan ruwan da zai zo ya'simuni min alma Allah yace la asimal yawma min amrillah ayyo ba wanda za a tsari daga al'amurin Allah illa man rahim sai wanda ya shiga kwale-kwalen nan annabin Allah Nuhu ya kara koma wajen Allah ya ce ya Allah innabni min ahali ɗannan nawa fa yana daga cikin family na kuma kayi alkawari Allah za ka tserar da family na kuma ya yaki shiga kwale-kwale saboda Allah ya gaya masa ihmil min kullin zaujaini ithnaini wa ahlaka ka je ka ɗebo kowane abu dangi bibbiyu dangi bibbiyu dangi biyunsa in ka je ɗaukowa in mutanen da sun musulunta to mazansu da matansu in dabbobin nan za su tsira da mazansu da matansu wa ahlaka har iyalanka ma duka sai annabi nuhu ya ɗauka iyalansa har da wanda ba musulman ma kafirai sai zamanin musulman ne suka shiga ɗansa kafiri ya ƙi shiga ya ce in na bini min ahali ai ɗana ma iyalaina ne kuma Allah ka ce wa ahalaka hadda iyalanka zan tsira Allah ce innahu laysa min ahlik ba ɗanka bane baya cikin familinka innahu amalun ghairu salih kai yanzu tambaya na ma da kake ɗanka ya tsira baka yi aikin kwarai ba baka kyauta ba innahu amalun ghairu salih fala tas'al bima laysa laka bihi ilmun kar ka sake tambaya na abin da baka da ilimi akan sa ya kai annabi nuhu ba ilimin ka akai ni na kaddara zai halaka la tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna min al-jahilin haka ne ayan ba karka zama cikin mutane jahilai to kaga shari'a ta Allah ce to wannan ina ga bayanan da nayi nan zai ƙara fito mana da wannan gaba din annabin Allah Ibrahim ya je yana nema wa babansa gafara kaga babansa ba musulmi bane Allah yake cewa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa'adaha iyya istighfari da annabi Ibrahim ya nema wa babansa ba dan komai bane sai dan yayi alƙawari ya ce wallahi zan nema maka gafara yana tsammanin zai shirya falamma tabayyana lahu lokacin da annabi Ibrahim ya bayyana masa annahu aduwwul lillah babansa makiyin Allah ne ku duba abin da Allah yake fara tabarra'a minhu sai annabi Ibrahim ya barranta daga babansa saboda makiyin Allah ne ba yadda za a yi mutum ya ƙi Allah kai kuma kana son Allah kuma ka so wanda yake ƙin Allah kowa ne ne shi musulunci nan ba na uban kowa bane ba na uwar kowa bane ba na gidan kowa bane na ubangiji ne shi yake ganin daman yadda zai yi zaɓin da Allah ya maka sai ka gode wa Allah kar ka goranta wasu to wannan shine karatun mu ne yau zamu ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen babban sa Abu Talib mun gane shari'a kala biyu ba to za mu ga wacce za a korewa wa fi sahih ya zo a cikin sahih bukhari ya zo a sahih bukhari an ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib an abihi daga babansa babansa ibn al-musayyib ya musulunta daga baya ya karbi musulunci qala babansa ibn al-musayyib yana bada labari yake cewa lamma hadarat aba talib al-wafa' lokacin da abu talif alamomin mutuwa ta zo ta same shi abu talif mahaifin wa kenan mahaifin sayidina ali lokacin da alamar mutuwa ta zo ta samu abu talif annabi ya tabbatar cewa abu talif zai rasu ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zo wajen abu talif ne wanda yake nuna idan akwai wani mutum wanda ba musulmi ba ana tsammanin musuluntansa ya halatta a ta kai masa ziyara ko yana cikin lafiya ko ba shi da lafiya a ta ziyartarsa ana bujiro masa musulunci ta annabi sallallahu alaihi sai tafi wajen Abu Talib saboda yana magagin yana dab da zai rasu alamun mutuwa ta bayyana a gare shi wannan alamar mutuwa kuma family suna gane alamar mutuwan mutuwan yan dan familin su wanda aka yi musu mutuwa suna kallo za su ce suna ga wannan ba zai tashi ba to lokacin da alamar mutuwa suka zo masa annabi sai ya zo masa sai aka yi rashin sa'a annabi ya zo wa indahu abdullahi ibnu abi umayya a gurin abu talib ɗin akwai abdullahi ɗan abu umayya yana gurin ba musulmi ba ne wa abu jahlin da abu jahal yana gurin shi ma kun san ba musulmi ba ne duka wa'in ba musulmi ba ne faƙala lahu sai annabi ya gaya wa abu talib sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa abu talib ya am ya ammi ya ammi kenan ya kai babbana ƙul ka ce rike nan gurin ƙul ka ce nan zo mutuwa kenan za a ce mutum ka ce ko ba za a faɗa ba za mu zo mu tattauna masala ƙul ka ce la ilaha illallah ya kai babbana ka ce la ilaha illallah kalimatan wannan wata kalma ce wata kalma ce mai tsada uhajjuka uhajju laka biha inda Allah wata kalma ce mai tsada uhajju laka inda Allah ai ushidu laka biha inda Allah zan maka shaidanta ita wannan kalman saboda kalma ce ta tserarwa zan maka shaidanta a gaban Allah cewa ka faɗe ta babbar kalma ce kalmar la ilaha illallah babbar kalma ce yasa duk mutumin da ya ce la ilaha illallah yana kallon gabar yana sallah ka bi a hankali wajen ce masa kafiri ne duk abin da ya aikata kuma na kafirci ba a kafirtawa sai da manya-manyan sharuɗa da ƙa'idodi kuma ba almajirai ko ƙananan masu karatu suke kafirtawa ba manyan malamai ne suke haɗuwa su tabbatarwa ne aikinsa ya kai kafirci kuma ya kafirta sannan a faɗa amma yanzu fa yanzu kowane ɗan social media kowane wanda ya haddace hadisi ɗaya hadisi biyu bai ma iya su ba bai ma san su ba zai kafa sifika zai ce wani kafiri ne wani kafiri ne wani kafiri ne wani jahili ne wani fasiki ne wani ɗan bidi'a ne zai kafa sifika ya kafirta kowa to kalmar la ilaha illallah babbar kalma ne ku duba Abu Talib bai taba aikin komai da sunan yana musulunci ba amma an ce ya faɗi kalmar la ilaha illallah ya cika da ita zamu haɗu wajen Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam ku gani ku tuna min don Allah karshen darasi zan faɗi falalar la ilaha illallah dinnan ko da hadisi biyu ne to sai ya ce ka faɗi la ilaha illallah zan zama shaidan ka ita a gaban Allah kenan za ta tsirar da kai faqala lahu sai wannan mutum biyun suka fara abdullahi ibn abi umayya da abu jahal sai suka kalli abu talib yanzu ana taraza za tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu mushrikai guda biyu annabi ya ce ka musulunta su kuma suka harare shi suka ce masa mai ku duba karatu atarghabu an millati abdul muttalib yanzu ashe kana kyamar ka mutu akan hanyar abdul muttalib zaka dauki hanyar muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu ita zaka yi ku duba sharrin abokanan zama abokanan zama karka yadda ka zauna da mutanen da ba na kirki ba mata in za ka zaɓa sai ka zaɓi ta kirki gangariya shirin da za ka yi wajen zaɓar mata sai ka yi sai ka ce wai wannan in na aure ta ta ina za ta taimake ni a addini na ina za ta taimake ni zuwa sallan asubana ina za ta taimake ni wajen tashin 'ya'yana zuwa ibada ina za ta taimake ni wajen tarbiyyar ‘ya'yana ina za ta taimake ni wajen in taimaki ‘yan uwana in ta gama ya kawo kayan daɗi gidana za ta ce wai ‘yan uwanka ka taimake su ka musu kaza in ta ga raina ya ɓaci an taɓa ni a waje ita ce za ta ce menene a ciki kai haƙuri mana ga ni farin cikin ka a cikin gida wa'ancan za su sa maka na hankali irin wannan matar ka aure ke da a aurar da ke kai uba da za ka aurar ‘yarka wanda zai taimake ta a addinin ta ka nemo mata ko kuma wanda zai je kawo mata kuɗi a ci dai ko ma na halal ne ko na haram irin sa kaje ka nemo yarka wanda kake abokantaka da su ya dace kai shiru kai kyam ka ce wai ni kam dokta wani alhaji wani da wane na da wane wai ni abokantaka da nake da su ta ina suke taimako na a harkar addini na harkar addini na gaba yake ko ba yake dan na hadu da wani suna buga min waya su ce wani baka baka taimako iri kaza fa ka kawo naka akwai dubun ka 500 a guri na wallahi na dau dubu 50 zan saka maka gudunmuwa ko ka ki ko ka so ka gyara niyan ka ji tsoron Allah na sa gudunmuwa 50 akan ka su takura ka dan dole sai kai aiki arziki haka kawai a zo a ce wai mai amfanin kuɗin da muke nema ne kam mu fara asusu daga yau zuwa shekara mu tara kuɗin da za mu tafi umara suna taimakon ka ta nan ko kuma duk wata tsiya da klik suke yi da kai ake jan suna jan ka kana yin wannan ne kamar yadda abdullahi bin abi umayya da abu jahal suka ja abdul muttalib ya mutu ba musulmi ba ka duba da suwa kake suwaye a gefenka ke sa aka ce companions around the prophet sallallahu alaihi wasallam yadda ake faɗa aiki nan dan a nuna girman sahabbai sahabban da suke kewaye da annabi kaga ku annabi mutumin kirki ne sallallahu alaihi wasallam dole su zama na kirki da izinin Allah to kai ma ya zama na wanda kake yawan lazimtan su sune malamai za su ce maka abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne ka rike abu kaza ka bar abu kaza kullun za a ke maka umarni ne wala da kake ji kana canjawa a rayuwarka saboda haka sai suka ce masa a targabo an millati abdul muttalib yanzu kyamar addinin abdul muttalib kake fa'ada alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ƙara maimaita masa cewa ka faɗi kalmar la ilaha illallah zan zama muka shaida a wajen Allah fa'ada su masu biyun suka ƙara maimaitawa zaka kyamaci addinin Abdul Muttalib fa kana akhira ma qala sai zama na ƙarshen kalman da Abdul Muttalib ai Aliyu abin nan Abu Talib ya faɗa a ƙarshen rayuwarsa wanda daga ita bai sake komai ba sai Allah ya ɗauransa huwa ala millati Abdul Muttalib sai ce shi a bar shi ya mutu akan addinin Abdul Muttalib baya son na Annabi Muhammad akan ta ce kalmar Abu Talib ta ƙarshe kenan ce kalmar sa ta ƙarshe hadisin yana Bukhari wa aba an yaqula la ilaha illallah Abu Talib ya kiya ce la ilaha illallah duk da kaunansa da Annabi yake yi saboda shiriya ba hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take ba tana hannun Allah ne amma shi Annabi yanzu nan wace irin shiriya yayi shiriyan shiryar da shi ne ko shiriyar dora shi kan hanya shiriyar dora shi kan hanya shi yasa la ilaha illallah ita ce ka fara in ku shiriyan shiryarwa na hannun Annabi cewa zai a haba kai babbana ne ai a kai babbana ne yi mutuwanka kawai na ma shiryar da kai kawai kai dan aljanna ne ma kawai na baka aljanna amma bai faɗi haka ba sai ta nuna masa hanyar aljanna saboda dama aikin annabi nuna hanyar aljanna dace zuwa ga hanyar aljanna kuma dan ubangiji ne Allah ka shiryar da mu Allah ka kashe mu kan shirya Allah ka yafe mana fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la astaghfiranna laka wallahi zan yi ta nema maka gafara malam unha anka in dai ba Allah ne ya hana ni nema maka gafara ba kaga a nan gurin a wannan hadisin nan gun ba a hana lokacin ba a saukar da hana istighfari wa mushrikai da kafirai ba to kuma annabi a wahayi na zuci akwai haske yana jin shi kansa yana jin anya mutum ya mutu ba musulmi ba kai ta masa istighfari sai ce malam unha anhu yana kamar wani abu ne za a iya hana shi ya ce matuƙar ba a hana ni ba zan ci gaba da maka istighfari fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar ku hana annabi din ma kana lin nabi bai dace ga annabi ba walladina amanu da ma mu'minai an yastaghfiru lil mushrikeena suke neman suke neman gafara ga mushrikai Allah ya hana wannan aya ce tana cikin suratul mai ما كان المشركين ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين انه اصحاب الجحيم سوره التوبه tana cikin suratul tauba Allah ya saukar da wannan ayan babu mushriki dan uwanka duk kusancinka ko mahaifinka ne da ya haife ka in dai ya mutu yana mushriki babu nema masa gafara ma kana lin nabi walladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyanahu annahum ashabul jahim sai bayan ayin aka ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi ai istighfarin annabi ibrahim ma ga babansa bai kasance ba illa an mau'idatin wa adaha iya sai dan ya dawo alƙawari ne zai yi kuma ya cika alƙawarin falamma tabayyana lahu lokacin da ubangiji ya bayyana masa babansa aduwwul lillah annahu aduwwul lillah cewa makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai annabi ibrahim ya ce ya barranta daga babansa wannan shine mushriki ba a masa ba a nema masa gafara saboda ba shari'a ba a hannunka take ba hannunka take ba wa anzalallahu fi abi talib ubangiji ya saukar game da haƙƙin abu talib ubangiji ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta ya kai annabi ba za fa ka shiryar da wanda kake so ba nan gurin ma ku rike min shi ahbabta wanda kake so annabi yana son kafirai ne a misa Allah ce wanda kake so ya danganta abu talib me yasa innaka la tahdi man ahbabta sai Allah ce walakin Allah yahdi man yasha amma ubangiji shi yake shiryar da wanda ya ga dama ba wanda kai ka so ba ba wanda ka ga dama ba ya annabi ba wanda ku ga dama ba wanda ubangiji shi ya ga dama shi yake shiryarwa ku ne ku dora mutum kan hanya ne to kaga nan an ce innaka la tahdi man ahbabta ba za ka shiryar da wanda kake so ba shin annabi yana son kafirai makiya Allah annabi yana son su aka ce a'a nan abin da ake nufi innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu ai kai ba za ka shiryar da wanda kake son shiryarsa ba Allah ne zai shiryar da wanda ya ga dama kenan nan son da annabi yake ba son Abu Talib yake yi tunda Allah ya hana a so kafiri ba annabi baya son kafircinsa amma yana son shiryarsa wasu ka ce a'a so ne na ɗabi'a duk lalacewar ɗanka za ka ji kana son sa ai a nan ma in kana son ɗanka duk lalacewarsa ai ba son gundarinsa kake ba son me kake son shiriyarsa kake yi sannan in shirya ce in duk duniya ta bata zaka je ka fara wa'azi da ina zaka fara da wa zaka fara yiwa gidanka haka Allah ya faɗa anzir ashiratakal aqrabin waɗanda ka fi so kaga sun shirya yan gidanka ne kenan son da annabi yake son shiryar Abu Talib ne ba gundarin Abu Talib yake ba yake so ba shiryar sa yake so kuma dama akwai so na ɗabi'a na jini ɗin nan to yana so ya ga ya shirya to da karkace annabi ma yana son kafirai innaka la tahdi man ahbabta ba ya son su walakin la yahdi man yasha Allah ne ke shirya da wanda ya ga dama na gaya muku na ce akwai fa'idodi karkashin wannan wannan babi din fa'ida ta farko ina ga duk za su fito insha Allah fa'ida ta farko shine halaccin ziyartar mushriki da kake kaunan zai musulunta na faɗi wannan fa'ida ta biyu duk wanda ya ce la ilaha illallah lokacin mutuwa za a yi aiki da zahirin abin da ya faɗa a ɗauka kuma shi musulmi ne ko da bai taɓa yin wani aiki ba lokacin mutuwa Allah ya zaɓe shi shi kana kai hukunci ya mutu musulmi kuma za a kai shi makabartan musulmai a je a binne shi amma sauran babu ruwan ku tsakaninsa da ubangiji ko saboda ubangiji ai yayi magana ko وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت نأكو lalle akwai abu mai tashin hankali shine ayyukan mu fa karshen su ake duba ba farkon su ba Allah ka sa karshen mu yayi kyau kaga Abu Talib dukkan rayuwarsa cikin bacin musulunci bane amma karshen sa annabi ya tafata karshen sa yayi kyau sai ya ruguza duk bayan can ya ubangiji yadda ka kasa aka aife mu musulmai iyayenmu musulmai mun tashi mun ga musulunci muna cikin musulunci Allah ka sa ƙarshen mu ya zama haka ne wannan addu'a mutum zai yi ta yi farkon ka baka san me ƙarshen ka ba wannan na uku na hudu mutum ya zama yana da kwaɗayin yin wa'azi da isar da sako da kuma haƙuri ku ga fa annabi fa a family ne meeting family meeting abin da ya gana alkhairi ya faɗa su faɗa wa'annan iyayensa ne su Abu Jahal iyayen annabi ne baffanin annabi ne manya ne da cikin gida amma akan bin hanyar Allah da da'awa da wa'azi ya yadda ya bata da kowa ka shirya kar ka shirya ka karbi shirya zaka tsira kar ka yadda ka karbi shiryan nan haka suka yi ta yi da su har suka ci nasara a kansa yayi hakuri ya jure sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana mana raddi ga wanda suke cewa Abu Abu Talib ya musulunta Abu Talib ya musulunta ba da nassin hadisin Bukhari wannan hadisin yana nuna mana munin munanan abokanai sharrin munanan abokanai in kana tare da sharrin munanan abokanai wallahi karshen su haka zai zama karshen ka in karshen su wuta ne karshen ka ma wuta ne kai kokari abokanan kai zama na kirki kuma ku kewa juna nasiha ku ke dora juna kan aikin kokari na karshe haramcin haramcin istighfari ga mushrikai duk kusancin ka da su na karshen karshe shine kenan wannan ko na karshe a cikin minti biyu la ilaha illallah kalma ce mai girma wanda ya faɗe ta ya karɓi la'ilaha illallah garinsa babu malamai babu masu yin wa'azi wa'azi bai iso masa ba wataƙin la'ilaha illallah gadonta ma ya yi ya samu garinsu ana faɗa ya tashi da ita ya yi ta yinta yana sallah yadda ya ga dama yana azumi yadda ya ga dama wani lokaci ma ya ƙi sallan wani lokaci ma ya ƙi azumin babu zakka amma dai ya samu la'ilaha illallah ta iso masa babu malamai masu karantar da shi jahilci ya yi yawa a garin amma fa da la'ilaha illallah su yana jin shi musulmi ne amma bai iya musulunci ba wannan ana zata masa la'ilaha illallah su za ta masa amfani hudaifa ɗalibinsa hudaifa ɗalibinsa ya zo ya same shi hudaifa yake cewa yadrusul islam kama yadrusul washi thaif musulunci zai dishe kamar yadda tufafi yake dishewa aikin riga kaga ya babballe ya tafi riga kaga ta yayyage a baya kaji an ce a yage ta a mai da ita tsumma haka musulunci zai zama huzaifa yana gaya wa ɗalibinsa sila ana gaya ana kiran ɗalibin sila ya ce ya sila wallahi sai an nemi aya ɗaya ta ƙur'ani an rasa wanda ya santa a garin wani hadisi ne ingantacce fa aya ɗaya sai an neme ta an rasa wanda ya san aya ɗaya a garin ya ce mutanen ba su iya sallah ba ba su iya azumi ba ba su iya zakka ba ba su san aikin hajji ba ba abin da suka sani na musulunci amma sun san la ilaha illallah sai sula ya ce ya huzaifa wayannan kayan la'ilalai ba za ta musu amfani ba ba su iya sala ba abinda suka sani ba ƙur'ani ko fatiya ba su iya ba sai huzaifa ya kau da kai wannan sahabin ya kawo masa magana mai zafi ya ƙara tambayin sai ce la ilaha illallahun su ba ta da amfani huzaifa ya kau da kai ya ƙara gaya masa huzaifa ya kau da kai a na uku ne sai huzaifa ya rantse masa da Allah ya ce tanfa'uhum la ilaha illallah tunjihim minan nari huzaifa ya ce na rantse ma da Allah za ta kubutar da su daga wuta za ta kubutar da su daga wuta za ta kubutar da su daga wuta sai da ya faɗa sau uku wannan girman la ilaha illallah kaga fa ba sa sallah ba azumi ba abinda suka iya saboda sako bai iso musu ba wannan yake nuna jahilci in ka fada cikin kafirci da jahilci ana maka usuri har sai an isar maka da sako kuma ba za ka kafirta mutumin nan ba baka isa ka kafirta shi ba ma mu yanzu kowa kafiri ne kowa ba zan yi sallah masallacin wani ba zan yi sallah bayan wani ba zan yi sallah bayan wani ba zan yi sallah bayan wani ba saboda me yana wani aiki na kafirci shikenan yana aikin kafirci ka san me yasa yi akwai jahilci akwai tawili akwai rashin isan sako akwai tilastawa akwai kaza akwai kaza sai an bada uzurruka na jahil na abin da yasa ka aikata wannan kafirci sannan a kafirta ka amma yanzu kowa kafirtawa ake ku duba fa sahabi ne suke bugawa yace wallahi za ta tsayar da su daga wuta la ilaha illallah to ku duba dai annabi da Abu Talib yake cewa ka ce la ilaha illallah zan zama shaidanka a wannan kalman wajen Allah bai taba aiki kwaya ɗaya da sunan musulmi ba Allah ya mana jagoranci na ƙara mana har minti ɗaya wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam sai mun haɗu daraje na goma sha tara insha Allah